wannan shine darasi na biyu cikin jerin darussa na kitabu tajwid kamar yadda Allah ya ba mu iko muka faro muna roƙon Allah shi mana arzikin dacewa abin da yake kuma yake akasin dacewan Allah shi nisantar da mu na'am muna idigami ko to idan muka lura da kyau za mu ga nunu sakina da nunu sakina a misalin da mu gani duka ta zo ne a gefen kalma ko annun ta zama annun almutatarrifa kenan kenan sharidi ne a wajen nunu sa a wajen idgham na nunu sakina a sami a nunu sakina ta zuwa ina mutatarrifa to amma za mu gani shin ana nunu sakina da idgham bigunna ne kawai wannan sharadin ki tabbatacce koko ana samun shi ma a wajen nan na idigan bigai rigunna malam ya ci gaba da cewa wa yushtaratu fil idigan bigunna an sharɗanta wajen idigan mai gunna an takuna nunun mutatarrifa nun ta zanto a gefen kalma amma idza kanat mutawassita amma idan nun ta zanto a gefen a tsakiyar kalma fi kalimatin wahida ma'ana a cikin kalma guda ɗaya fa inna hala turgam to wannan ba za a mata idigami ba kamar yadda muka karanta in na kolo a nan in ga nunin ta zo a gefe ko to tana da hukuncin mutatarrifa amma a lafazin a duniya nan ta zo mutawassita kenan to kaga in ta zo mutawassita ba a yin idigami sai dai ta zanto mutatarrifa amma idza kana ibn mutawassita fi kalimatin wahida fa inna la tudgam in ta zo a cikin tsakiyar kalma ba a yin idgamin ta bal yajib izharuha bayyana da ita shike wajaba kamar fil alfaz kamar inda aka samu cikin waɗannan lafazan ad-dunya bunyan kinwan sinwan ga nunin nan zamu ga ta zo a tsakiyar kalma a kalmomi guda biyun farko sai ya'un kai tsaye sai kuma wa nun sakina ta zo kafin wawun a kalmomin kinwan da kuma sinwan haka ne ko wala khamisu lakunna babu na biyar waɗannan kalmomin ma'ana duk a cikin alkur'ani babu inda aka samu nun sakina tare da ɗaya daga cikin haruffan idigami a kalma da sai waɗannan kalmomi guda hudu akwai wani abu da kullum idan na zo nan nukan tuna akwai wata musabaka da aka yi a kaduna south in ba na manta ba malam abdullahi abu shine jagoranci musabakar to cikin karatu da wani yaro ya yi ina jin ayin ja na karke suratul a'la ka ja masa wa asarar hayatar duniya to sai malam abdullahi ya tambaye shi wa asarar hayatar duniya kayan mike ne ce izahari sai ce to me yasa aka izahari a gurin yana tunan ya je cewa ai li'anna hafi kalimatin wahida ko ko kuma ma li'anna nun ma al fi kalimatin wahida yaron bayan yayi tunani yayi tunani yayi tunani sai ce haka Allah ya sauka to kaga duk inda za a je ko misra ko jami'atul islamiyya babu amsar da ya fi wannan duk falasafan bai falasafa babu wanda ya babu wani wanda zai iya bada amsar da zai buge wannan insha Allah ta'ala domin wannan ita ce tambaya ai amsa ta karke duk wani ɗaya sosai kwa na a'a to amma ta kula a ko ka isa ka ce ba haka bane ko koyan wa duk da ba abin da ya kamata ya fado ba kenan a to ya ma za a ce bai kamata ya fado ba tunda ai haka Allah ya saukar da shi ka gani to ko da ma dai ka ce a ni ba wannan nake son in ji ba ina son ne in gani wai kishin ya gane ta zuwa kalma ɗaya ce ko kalmomi biyu karke dai sai dai an dawo da cewa to karke dai ai duk mai dabara mai dabara in ya zo wajen alif lam mim ya ce alif ɗaya daga cikin sunan laharufan sunayen Allah lam lam na karke sai ka je ce dai Allahu alam to ina ina ina abun nan ina fa'ida kawai jingina ma Allah abun kawai ka wuce ka huta baka wahala ba ko baka wahala baka sa wahala ba Allah ka sa mu dace wannan kuma duka iyakan sani na da duk kira'o'in nan guda goma da ruwayoyin nan guda goma duk su haka suke karantawa an yi ittifaki a kai da izhari ba alidigan bi gairi gunna wa hurufu husnani harfarsa guda biyu ne hamzatu wasulin ko ثانية اثنين إذ هما في الجار كو قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين كو همزة وصل وهما اللام والراء الأمثلة يبين لنا هدى للمتقين من ربهم من ثمرة الرزق to kuskuren da ke faruwa nan musamman ga mubtada'ai shine a wajen idigamin nun sakina ko tanwin cikin ra'un wani zaka ji ya maimaita ra'un da yawa an samu takrir to duka sifatul huruf ana son ne ka cika su ga haruffa ka cika su cika ciki ka cika ka zo da sifofin nan da kyau ala wajhil kamal amma ban da takrir takrir ita ce siffa guda ɗaya zamu je wajen sifatul huruf insha Allah ita ce siffa guda ɗaya da ba a san ajita ajiye wace wanta ana son ne ajita dan kaɗan wa akfi takriran idza tushaddadu inji ibn jazari ko takrir din shine kamar haka mir rabbihim mir rabbihim ba a san aji sai dai a jira guda daya al-imam al-jubani ne in ba na manta ba yake cewa hanyar da mutum zai guje takrir din shine ya manna halcin sa lasakan muhakkaman watan mirra mirra bismillahir rahmanir rahim kamar na halcin ka sama da kyau shikenan sai ka sauko da shi ba kuma za ka bari sake bari ya koma ba in ya koma shikenan sai a samu takari ko da sau biyu ne aka sama mirrab ba a san wannan shi ma zai zama aibi ne wannan lahan kenan Allah ka samu dace kama na ta Allah ce Allah shi ba mu sa'a amma mun sani ka'idojin tajwidin nan ba za ka iya fahimtar su ba ka koya ko kar ka koya duk tafiyar su ne in kana son ka kware da zaran ka koya kuma kai ta training kai ji tadbiki shine zai baka da maka iya ibn juzi na cewa walaysa bainahu wa bain tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakihi zamu zo baitin insha Allah sai kuma alkalbu ko kuma iglab ko wa kalbu nun sakinata aw tanwin miman shine ay juyar da nun sakina ko tanwini su zama mimun mukhfatan fil lafzi abin boyewa a cikin lafazi to a nan gurin ina jin da za a tara littattafan mu nan da yawa za mu ga an rubuta muhaffafatan ne to gaskiya wancan nan kalman akwai matsala tare da ita bai kamata a kawo muhaffafatan ba bari mu gani kila misalan da za mu kawo yanzu za a fi ganewa cikin ikon Allah yanzu idan na ce inna a nan na yi manunin shadda ko? idan kuma na ce latakhrujan latakhrujan latakhrujan nunin ana ai batir shadda ko? to ita wucin nan mai shadda din za a ce mata mai ce menene za a ce mata mu shaddada ko? ita waccan nan kuma za mu ce mata mene to kun gani mu kafafa kenan amma nan wajen tarihi sai suka ce sai wani ya ƙara don gaskiya ba shine asalin tafin ta judi amma da Usman mu danga wannan mu danga wannan danka da Allah na'am na'am na'am na'am na'am masha Allah nan kitabu tajwidin ne ko ina wajen misalin ne ke a ina son in ga tarifin da ke ci a na al-iglab wa tahawil shay an wajhihi ko wasdilahan fa huwa ja'alu harfin makana harfin ba muratul gunna duk akwai waɗansu tarifa da za suke ciki gaskiya ba nan kitabu ta ba ne waɗansu an gagara asalin wannan tarifin shine amma sai dai kuskuren kalmar muhaffafatan kaga a cikin wacan nan a cikin wannan wannan wannan alama lit- ainihin tsantsan littafin ne babu wannan kare karen to kun ga a ciki gashi wajen tarifin huwa kalbun nuni sakinati aw tanwin miman mukhfatan wannan shine kalman da ya dace insha Allah ta'ala da ta dace insha Allah ta'ala duk wanda yake nashi akwai mukhaffafatan to gaskiya ya soke mukhaffafatan ya sa mukfatan insha Allah ta'ala jazakumullah an buri ka ko misali kenan ko to ita nuna sakina anan za a yi ikfa'inta za a yi kalbinta a mai da ita mimin za a yi kalbinta wato za a juyar da ita a mai da ta mene mimin ko kuma tanwini mimin din sai a ji ta mukfatan to in Allah daga kalman da ta fi dacewa nan yan uwa duk wanda kar littafin nasa akwai mukaffafatan gaskiya ya soke wancan nan kalmar mu domin mukaffafa shine kishin menene mushaddad ne yayi insha Allah ta'ala Allah ka sa mu dace to inda za a bada in an yi rubutu mutum zai bayar a editing to ina fatan Allah da zaka ga an sami gyara na kurakurai da yawa insha Allah ka duba ko da ma an yi typing din fa dole sai an sake bi ta Allah ka sa mu dace falkamalu lillahi wahda za a ji yadda nuni sakina tamini su zama mimun sannan kuma sai a ɓoye ita mimun din to wajen dabbakawa da dama an tafi akan cewa ba a ɓama labba a gaskiya abin da ke shine ingantacce za ka ɓama labbanka misali min ba'd shi kenan kawai abinka sabanin min ba'd domin min ba'd ba shi da wani sahihin inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suna cewa alkira'a sunna muttaba'a naqal hal khalafu an salaf ita kira'a ta alqur'ani sunna ce abin bi salaf sun ruwaito daga khalaf ne abu afwan khalaf su roito daga salaf su roito daga khalaf koko khalaf daga salaf jazakumullahu khairan khalaf daga salaf tunda mu mu na manan kam khalaf ne yawa salaf su ne wanda su gabata ko jazakumullahu khaira haka su kuma salaf din daga atba'u tabi'in daga tabi'ai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga malaika jibrilu nan ne muntaha sanad din Allah ka sa mu dace to iklab ko kalbi yana da yana da harafi guda ɗaya alhamdulillah kusan nan ba wani kuskure wanda ake ɗabbaka illa dai kawai akwai da gunna harka bi kawai akan yi to idan mun yi gunna kamar misalin yumbitu lakum wace irin gunna kenan sinaiya jazakumullahu khaira kai tsaye kawai zan wuce ikhfa'i al ikhfa huwa an-nutq bil harfi bi sifatin bainal izhar wa idgam ikhfa'i shine zaka yi furushi da harafi ne ya zamto yana tsakankanin siffa siffofi guda biyu kai baka izhari ba kuma kai baka idgami ba sai ya zamto ka tsaya a siffa mutawassita ko hala mutawassita min gairi tashdidin ba tare da an yi tashdidi ba ga harafin ikhfa'i domin an aka yi tashdidi a harafin ikhfa'i me zai faru idgami kenan za'i idigami kenan za a yi ma baka gunna fihi ma tare da tabbatar da gunna ga su biyu su wane kenan annun sakina wa tanwin su ake nufi anan domin idan a ce fihi ma fi nan da harfi jarin ne ko mimin kuma suna cewa harfu imad harfu imad wannan harfin alifun suna cewa harfun dalun ala tasniya kenan alifun din nan yana nuni akan menene yana nuni akan nunin sakina da kuma tanwin su ne za a yi musu gunna su ne idan aka yi a ikhfa'insu sai a yi musu mene sai a ji gunna ta tabbata tare da su dama in ban manta ba nun sakina ta nuni suna da siffa gunna lazima ce na na'am jazakumullahu khaira fihi ma ne ya kamata in sa jazakumullahu khaira masu hikima sun ce yadul katibu amya ko jazakumullahu khaira na'am وحروفه خمسة عشرة مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت أبن تترى فرق فرق كلمة موانا بيتي صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ظالما معنى حرفا إظهار سوني أكا كاوما سوء فرق فرق kalm kowace kalma na wannan baiti idan muka dauki sif sai mu cire mene sad mu dauki za sai mu cire sana kam jada شخص قد سمع دم طيبة زد في تقى ضاء ظالمة جزاكم الله خيرا to anan idan mun zo zamu dabbaka ikfa'i na nuni sakina da tamini duk lokacin da muka samu ɗaya daga cikin waɗannan harufan sun zo a gaban mene nuni sakina da kuma tanwini ko da ke tajwidi muke dabba wajen tadbikin shine abin kula sif ka siffanta za sana wannan ma'abucin yaban in ka dauki za a matsayin ida da ma'anar ismul ishara ko kuma a za wannan sana wanda ya yabo amma nan za nan mila asma'il khamsa ai sahibu sana ka siffanta ma'abucin yabo kam ja da shaksun kam kabariya ce koko istifamiya mun karanta cikin mulha ko kam nan kabariya ce anan ka siffanta wannan ma'abucin yabo kam ja da shaksun wanda ke da yawa idan mutum ya yi kyauta ya yi baiwa kadi sama yake ɗaukaka sama ya sumu sumuwan ma'ana ka siffanta yaban da mutum zai sama idan ya yi kyauta ya yi kyauta ka siffanta yawan yaban dumtayiban ka zama mai kyakkyawan ɗabi'u mai kyakkyawan hali da ka dama ya dumu dum zurfi tuka ka kada tsoron Allah zalima sannan kuma ka bar zaliman azzalimi zai iya yiwa ismul fa'il ne huwa ala babihi zai iya yiwa ismul fa'il ne amma kuma ya zo da shi da matsayin masdar ma'ana wada zulman kabar zalunci to Allah alam mun dai fahimci harfan ko Allah ka sa mu dace al'amfila as-sad min sayasihim alhamdulillah nan ma ba a cika samun wani kuskure ba wajen dabba ikfai sai dai kai abinda zamu lura da kyau idan zamu faɗi zamu dabba ikfai nuni sakina ko tanwini kamar yadda zaka faɗa harafin gaba harafin ikfa'in haka zaka ake son sautin gunnin kai kasance ga misalin ga misali na farko min sayasihim ko to ya zaka faɗi harafin da ke ikfa'i din zaka ce sod sod sod akwai kauri ko ba kauri to gunnan sai sai za a ji ta da kauri na farko kenan kamar yadda zaka faɗi sod haka zaka faɗi abin nan za ka yi furushi da nuni sake na nan min sayasihim min sa kamar haka wannan za a ji ta da kauri rijalu sadaku rijalu sadaku kamar haka sai na zalun za haka ne ko mu gane wajen harafin zalun ana amfani da الصنايا الأولية da ra'asul lisan kan halce da waɗannan haƙaran incisors haƙoran sama din nan to idan ka zo furta zal galibi da mamuna nuna cizawa ne wani ma ga na kwalla za Allah ya maza mu kan shi gaskiya akwai siffar rakawa da za mu gani insha Allah ta'ala zal harfi ne mai toshi wajen faɗi za zal ka misali yadhkurun yadhkurun ba san mutum ya ce kaga ya matsa ma kanshi a to kokarin ma yanzu kaga an ce ya fito ko to karke fa sai ya je wani mafita ne fa ya bar mafitanta ya kuma kuma wani mafita abin da ke faruwa kenan a kan hacce kai haccen ka ba wai ba wai an ce zai fito bane a zai bullo bane a zai dan leko ne kawai a ganshi shikenan kawai yazkurun yaz shikenan mun fahimci wannan ko to Allah ka sa mu dace to in ka zo furtawa kamar inda ka ba zaka bada zalo haka zaka yi yakunu al-ikhfa bi musharakati al-harf al-mukhfa bi musharakati al-harf al-mukhfa misali من ذا الذي يشفع من mun gane ba za ka ce man man za kaga kai aiki bi kenan a'a man zallazi yashfa man babu wani babbanci bai dai kawai haka ake son mutum ya furta كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذا نفس كأنك تنطق بالذال كأنك تنطق بالذال هكذا يطبق الحكم الله شيء فهمت الدم من ثمرة ساوي إتما تنا بتواني لكم فتن ظالم دعم قد يوجد مخارج الحروف من ثمرة sa sa shi ma ba ciza ba sa ko kuma mutum ya fito da kan hancin su a'a zai dan leko ne kawai dan kadan ka kaddara inda abin nan bera ya sha da kyar ya shigo rami daga hannun mage sai ta tsaya a bakin ramin wai yana son ya leko ki ta tafi zai fito da kanshi ne gaba gida zai samu jafka ai kaga zai dan irin dan satan liko wani nan ne ko to haka ake son halcin kai kasance sa sa min samaratir rizqa min min jama'an mun ce ko yanzu lokaci ne alhamdulillah na youtube da sauransu akwai dr aiman rushdi suwaid akwai Profesa Masarawi da sauran malamai dai Allah saka musu da alheri suna gudanar da darussa akan tajwidi zaka iya turawa YouTube kayfiyatun nutqi bi dad kayfiyatun nutqi bi bil huruf al hijaiya inda ulama al tajwid sai ka tura nan da nan ko za a tura maka bidiyo sai ka ta downloading kai kana kallo kai ma kana kwaikwaya kana dabbaka domin shi tajwidi dole ne malamin ya nuna maka yanda ake daba kai ma kai ma ka dabbaka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi alqur'ani daga malaika jibrilu malaika yana kallon shi yana kallon shi yana dabbaka kai shi ma yana dabbaka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yazo na gaban sahabbai kamar yadda muke haka yana karanta musu suna lakanta daga bakin sa gashi kuma alhamdulillah isnadin ya zama mutawatiri gashi har ya kawo mu ma yanzu to Allah ka sa mu dace ba mamaki wannan na ɗaya daga cikin abin da Allah ke nufi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya kiyaye alqur'ani wallahi ko tudun sai bukai ko ko kauyen ya kawo da kaje kaje kauye kauye kauye kauye kaje cikin kauye insha Allah ta'ala kaje ka karanta alqur'ani da wani da kuskure da izinin Allah ko za a samu wanda zai ce kai ala gafarta malamu dai ba haka mun koyo daga malamin ba insha Allah ta'ala Allah ka samu dace ma an sajjaja ma an mun fahimci nan ko ba ka ce ma an sa ka yi aiki bi kenan ma an an ma an sajjaja man kana taqiya fi yaumin kana miqdaru sauran da insha Allah sun ta'ala babu matsala sai dai yanda zaka fita harfin gaba ne haka ake son kaifiyan ikhfa'in naka ya kasance ana kawar ikhfa'i wajen sad dad za ta sai kuma qaf mun fahimci wannan ko to Allah ka sa mu dace sai kuma akamul mim sak a akamun nun wal mim al mushaddadatain hukunce hukuncen mimun da nunin masu shadda guda biyu shi ma wannan hukuncin alhamdulillahi ba wani kuskure galibi za ka ana yi illa dai kawai gunnan kada ta wuce harka biyu idan gunna aka yi ta miqdar harka biyu an yi wata ta dace da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam insha Allah in ko an yi mai harka daya ko kuma mai harka uku to wannan ta saba mu sunna kamar yadda malaman suka karantar da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kada gunna kamar yaya a idan an yi rawa da sauti ma'auni kawai idan har ka kaddara ɗaya biyu kamar ka sake in yatsunka guda biyu ko kuma ka buɗe su ka lakane guda biyu a cikin hali wanda yake ba da sauri ba ba kuma da jinkiri mai tsanin jinkiri ba kamar tafiyan sakan na agogo kyas kyas kyas kyas to in ka kaddara harka biyu iyakanta kenan ko mun kyan mai karatu ko mun daɗin sautinsa da sauransu da iya ɗaba kuce kuce in ta wuce harka biyu to wannan kuma an fada cikin music sosai kuwa insha Allah ta'ala ba ba ba Qur'ani bane wannan bala da zalla saka mishi da alheri ai ya tambayi ko akan bin dokoki da ka'idoji haka ne ko to su ma haka irin yadda malaman fannin suka fitar kai ma haka zaka gwari ka tabbatar da addashi haka idan mutum ya wuce to ya saba ma abin da ya zo cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam to ko kaga wannan sai mutum ya tanaji abin da zai gaya ma Allah Allah ka samu dace a hakamul mim sakina hukunce hukuncen al mim sakina to kun ga nan an ce hakamul mim sakina an sifanta mim din da mece as-sakina kaga as-sakina sifa ce naka ko to akwai majzuma akwai min majzuma akwai min wacce take da jazma na'am masha Allah akwai wannan shine amsa ta ma kamar misali na'am a wanda za a yi wanda ke da alaka da wannan hukuncin limi musaki na za a yi digami na'am kamar mimma jamil jiddan jamil jiddan kamar mimma bari nuna mana abin da yake faruwa mimma wanda za mu idiga mu nuna sakina cikin mim ko masha Allah amma kafin mu idiga me zai faru me zai faru kafin mu idiga min akwai wani abin da ke faruwa kafin mu idiga min Na'am? Na'am? Na'am? Ko kuma wanda ta faɗo mana misalin ta kawo ta kawo misali me yasa ta kawo wannan misali? Na'am? Na'am? Ka ce? Nunin ce ba? Eh ta wata ta kawo mana misali shine ce me yasa ta kama da misali me ke faruwa na an shigar da nuni sakina cikin memin ko shine ce kafin a shigar din me ke faru me ya faru mun samu gunna tamaman da taba tamam tamam mun samu gunna na an samu nuni sakina jamil jidda an samu nunin sakina to amma me ake ma nunin sakinan kafin idigami sai a daure ta shiga cikin mimu ko na to bayan kuma wannan ba shi ne abin da ke faruwa yi kafin a yi idigamin nunin sakinan nan sai an mai da ita mimun sannan sai a idigami ji wannan ina jin ku samu littafin burhan kamar burhan ya kawo insha Allah na hamlawi jazakum Allah khaira idan ka ce mimma amma nan muna taɗin mausul ne ba maktu ba mausul ba ina ce mausul maktu shine wanda aka raba za mu zo babin maktu da mausul a cikin jazariya insha Allah ta'ala idan muka zo za mu wannan zai zama wani sabon abu ne fa wannan abin da ya sa saboda tarifin galibi waɗansu ba ma kula ne yana na cikin alburhan insha Allah ta'ala Allah ya bani iko gaban fito da shi karanta wato dai kafin a yi diga mun sakina sai an mai da ita mimun to masha Allah to bari mu gani Allah ya taimake ni in gano gurin nan da nan wannan naka special ne ba wannan na mutanen Abuja ne ko lallai ya kawo bayani cewa kafin a shigar da ita nuna sakina cikin mimun to sai an yi kalbinta na lu'lu'un mansur ko? eh ka ganin magatami ne nan shi ma duk nafsu shi kaman wannan ne to alhamdulillah saboda da dai lokaci abin da insha Allah ta'ala zan je zan dubo shi zan idan na gano gurin zan mana bayani shi insha Allah so sai mun yi kalbi jazakallahu khairan zan yi using da na sai mun yi kalbin ita mim din nun ta zama mim sannan sai mu idgamin ta kenan zai zama min babu mene mutabasilin zai zama insha Allah ta'ala ta Allah shi kara suka kamana a hakamul mim sakina lil mim sakina salatu halat mim sakina tana da halaye guda uku akwai idgam akwai ikhfa akwai izhar idgam lil sakina to daga fi misli habi gunna ana idgamin ita mimun cikin kwatankwacin ta tare da gunna idza wujida ba'daha mimun wa yusamma idgham mutamassilan idan ka sami mimun a gabanta wata ma'ana idan ka sami mimun guda biyu sakankanin kalmomi guda biyu wannan ba a samun shi a kalma da kalmar farko ta kare ke da mim sakina kalma ta biyu kuma ta kare ke da ta fara da mim mutaharrika to sai idgamin mim ta farko cikin ta biyu shi ma za a yi gunna ne harka biyu abin da ya gaza ko ya kasa ya wuce haka to shi ma lahan kenan ولكم ما كسبتم ولكم ما في الأرض كما الحمد لله غالبا قراء سن اتفاقي وجن wannan hukunci illa imam al-imam ibn kathir ibn kathir al-makki shi yana sila ne وما قبله التسكين لابن كثير وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا ابن كثير yana sila ne a shi anan kenan idan kana riwayan basu ko kumbul za ka yi sila ne kawai lahumu masala walakumu ma fil ard walakumu ma kasabtum walakumu ma yadda'un sannan kuma ruwayin kalun shi ma akwai fuskoki guda biyu sai dai mu gane mutumin da ke ruwayin kalun idan kana tariq na abu ne shi ne iskan za ka yi idan kana bin tariq na kulwani shine za ka yi sirtu mimil jami khilaf ne mufarra khilaf mufarra Allah ka samu dace sai wajen ifa'ul mim sakina duk fa indal ba'i bi gunna ana ifa'u ifa'in mim sakina wajen bawun tare da gunna wai sama ifa'in shafawiyya ko shafahiyya diddi wajen tasrifin kalman ne domin idan aka yi tasgiri za a dawo za a dawo da abin da aka share ko ina jin mun karanta a cikin lamiya a mulhatul yarab ko الأمثلة ترميهم بحجارة وهم بالآخرة شي ما ذاك فمن لبنك ذاك فمن لبنك maganin cewa za a bar kafa wannan bashi da inganci Allahu alam izhar mim sakina tazharu tuzhilu mim sakina inda kulli al-huruf ma adal mim wal ba ana bayyanar da nun sakina mim sakina wajen sauran huruful jayya amma banda mimun da ba'un wajen mimun ana idgami ko wajen bawun ana ikhfa'i kama ta kaddama kamar yadda ya gabata lakin na inda alwawi wal fa'i ashadu izharan sai dai za a tsananta yin izhari wajen wawun da fa'un wato za a za a daura mimun da kyau za a daura mimun da kyau da kulawa ta yanda ba za a sami siffa ta ikhfa'i ba a gurin wa yusamma izharan shafawiyya ko shafahiyya al-amsila wa hum fiha وهم فيها وهم فيها kamar haka عليهم ولا الضالين أنعمت أنعمت عليه أمسك عليك زوجك ذلكم خير لكم عند رب عند بارئكم فتاب عليكم إنه babban abin da za mu kula da shi shine anan shi ma kalmi ta hariku sawakin watan kana ya kirkalar mimun wa hum fiha kada mutum ya ce wa hum fiha mun gane kada mutum ya ce wa hum fiha a idan an yi wannan to an yi kalkala kenan wanda ke wajibi ne malaman mu su kula da mu ɗaliban lokacin da suke karantar da mu hukum la ma'al lilami al halatan wa alaikum salam wa rahmatullah Allah ya shi jiganka ربما سرقه السارق وما النوم إلا سارق دك شخصه يصول بلا كف ويمشي بلا رجل ai mu riga mu wuce gurin tattali alhamdulillah kuma mun karanta sai dai mu wuce ne a gurguje tambihi muka yi kai akan gunna ko alhamdulillah saboda ana kokari wajen dabbaka wannan hukunci din shi ma lamu al lamul kamariya da shamsiya gaskiya alhamdulillah ana kokari wajen tabbaka illa kawai wajen lamul kamariya sai an kula da kyau wajen daura lamun din ana son a yi abin da ake ce mishi as-sukunul mahab as-sukun al-ma ko kuma as-sukun al-khalis ana son a ji an daure lamun din ne tsantsa ba tare da an ji motsinta ba misali والأنعام خلقها لكم والأنعام والأ kada a ji motsi wala a ka gani kalkala wanda ke kuma wannan kuskure ne ya zama lahan Allah shi fahimci da mu a idigamin lama al da lamun la da idigami da izhari wannan alhamdulillah babu matsala sai dai kawai idan wannan tambaya a kai na'am afwan shukran hawan ne akwai wacce na kalma cikin alburdawa ne ne zai yi tana mai kalmar wa in ma hazakar nusha ga kalmar nan tsantsantar da abu tsantsantawa can tsantsan abu abu pure lamul fi'il ma alhamdulillah ba wani matsala ne ba can ana kokari wajen dabbaka ana son ne a ji an daure ta chaf sukuni cikakke ka misali faqad ja'alna li waliyhi sultana ja'alna ja'alna to akwai wadansu lamun saboda munasaba kamar misali sultan na'am ka misali mene kuma sultan kaman ilm na'am na ilman gilman to ita wacce nan lamun din ana ce mata lamun lism lamu wata lamun ta suna wa hukumuha al-izhar mun fahimci nan ko sannan kuma ana ce mata lamul binya lamul binya me yasa ake ce mata lamul binya saboda tana ɗaya daga cikin haruffan da aka gina kalman da su jama'a mu fahimci wannan ko tana ɗaya daga cikin haruffan da aka gina kalman da su yasa suke ce mata lamul binya akan haka ne domin abin mace tsakankaninta da lamun da kin samun ta a farkon allazi allati wannan lamu ce allazima amma azza'ida allazima ce lazima ce za'ida insha Allah ina ganin zamu kamar zamu ga cikin zuzariya insha Allah wajen wannan shi ma babu wata matsala sosai illa iyaka kawai kalkalin lamun da akan yi kul na'am kul na'am sukun ma'ab sabanin kule ma kule na'am kule na'am ba a san aji mafitan yayi motsi ko yaya na lamun din ma'ana halce ba a san aji shi ya motsa ko yaya domin idan ya motsa to sai kalkala kuma ya samu wata wata siffa ta zo a gurin da ba nan ne ake son ta ba kawo misali wa hamalnahu ala zati alwah alwah al allam sannan yana da kyau ba mu je tsakankanin lamul fi'il da lamul na'am shukran lamul fi'il da kuma lamul harf akwai lamul ismi ko kamar waɗannan akwai lamul hal lamul hal ana samu a ina akwai lamul harf ana samun a hal ana samun a bal su kenan ko akwai kuma lamul fa'il to amma wal faltakal ma wa ala amrin faltaka wata lamun ce wacce nan na'am lamul lamul fi'il jazakumullahu khaira domin hamzatu musulmin din tana da rikitar da wasu sai su dauka kaman suna ne a fi'il ne to insha Allah subhanahu wataala zamu dakata nan idan Allah kai mu gobe sai mu tashi akan madda amma maddan nan zamu bi shi ne da san da san saboda mu dada fahimtar sa insha Allah ta'ala Allah ya samu nayi asa'a abinda Allah ya bamu iko muka daidai Allah shi bamu ladan sa wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne bamu ikon gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk